بسم الله الرحمن الرحيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الرجال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وقوم إبراهيم وأصحاب المدينة والمتفكات أتتهم سلوك بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سوى نبوء الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود واتوا كالذين من قبلهم كنا كالذين من قبلهم كانوا أكثرهم قوة سوني متعنا annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da mutanen annabi Nuhu a ƙasar Iraq a Tunis wato ƙasar tsohuwar ƙasar Iraq a nan annabi Nuhu ya rayu a nan ya rayu da mutanen da su a shekara dubu ba hamsin da su karɓa ba ya ɗauka faɗa a baya shi ne farkon annabi Musa kafin shi annabawa aka yi amma babu da misala zuwa ga kasarai wanda za a yi gwagwarmaya shi ta yake ina wayana ilaika sai ce kama auhaina ila nuni ba zai ce kama auhaina ila adama wa shi wa idris wa idris ba ila nuni saboda farko wanda ya karbi misala ya yi gwagwarmaya da kafin kamar yadda annabi ya kama auhaina ila nuni to daga annabi ne cewa auhaina ila ibrahim da hasuwa kasa amma sama da shi annabawa ne an aiko su zuwa ga 'ya'yansu amma ba zuwa ga al'umma da za a yi gobe baya ba wa kawai da adi sai adawa su kuma a yaman aka yi su su ne farkon larabawa tun da aka gare fara aiwa farkon kabilar da ake balarabiya adawa ce larabawa kasan yaman ne mutane masu girman halitta masu ƙarfin jiki suna kira liman a shakilin na kowa kuma dama shi Allah baya faɗa da rago ba ku taɓa ganin mafi Allah wani abin tausayi ina nan ne kafin shi yana neman mai zai ci a ce wai Allah na shin fara ci ba ko da yana yin Allah Allah ba zai ba zai fara da wani a nan duniya ba zai fashe ba ma da kansa amma duk wanda ka ji Allah ya ce na halaka na tara da su zai da suka gagarin kowa shi shafi Allah bai karawa da wanda akwai wanda ya mishi kan sai wanda ya gaje ne kuma fir'auna ne ba ka masa ko ya zama adawa man ashaddu min qawwa ko ya zama sabon dawa wanda ba ka masu da har Allah na cewa Allah ki da nuna tasbatin bilahi to su ne wanda Allah ke karawa da su duk wanda bai ga wuce ba wani Allah da bai ga wuce ba bai ke kowa ya ga masa Allah ya ce ba zai iya ba to da ke Allah ya tara shi zai zama wani karamin azzalin wani azzalin ne shi za a zo ya taka shi har a ido azzalin azzalin ne ke kowa ya bi Allah ya bige shi to haka Allah ya ce ka musu fa kawai Ibrahim wa sallallahu alaihi wa sallam a tattu musulun bil bayyinat manzannin sun zo musu da mu'jizozi sun zo musu da ayoyin bayyana na cewa su annabawa ne kama kana da wani Allah ne bai zalunce su ba bai cikin ɗabi'ar Allah zalunci ba ya ciki walakin kano an kusa da nuna a sun je sun kasance su suka zalunci kansu da suka ga shari'a suka karɓa a nan wurin wato cewa da wannan irin ayoyi su jabariyawa su ƙadariyawa ƙadariyawa masu soke ƙaddarar Allah suke hujja cewa kowace aiki ainihin dai manzanni suka isar da sako tana ita take halittar ayyukan da kanta kowane ɗan adam shi ne mahalicin ayyukan da gawawa da nuna Allah ya ba shi hankali ya ba shi tunani ya turo annaba su ga wa'azi in ya karɓa don kansa in bai karɓa ba don kansa magana kaddara babu kowa shi ke kaddara aikinsa gulatu a cikinsu suka ce Allah bai ma san da abin da sai ma da kuka aikata ta mashi na gani a wani da kai. To, suna hujja da cewa ga shi Allah ke da zarci bayi ba, wa mara kuma da zarga ne da su suke kaddara ayyukansu. To wannan kuskure ne babba ɗan gajiyar da Allah cewa Allah ba haka ya so ba, Allah ya so abu kajirai da shekar sun so wani abin daban sai iradar kajirai da shekar sun sani da ya irada Allah ya zama abin da Allah ba ya so gari nufi ba ba ya farka ba haka yake ba wasu kawai subhanallah wannan gaggiyar da Allah ne sannan kuma su kuma mutazila suna hujja da wannan cewa aiki su mutazila suna hujja da wannan don da da farko jabariyawa aka fara samu da aka samu jabariyawa sai da aka samu jabariyawa sai suna ce a insanu majbur ala amali bayan yakin kawai na sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu kuma wani ya sun lalle daga sarkin musulmi sayyidina ali sai aka samu wata jama'a ta uku ita ba ta tare da mutane sha'a su ma'auya ba ta tare amma su su ba ya amma su su zuwa ya to sahabbai akwai sahabbai cikin su mani akwai sahabbai na biyu a kasu akwai usama bin zaidi akwai abdullahi dan umar akwai muhammad bin maslama al-ansari waɗannan su ne fitattu a cikin wannan guda hudu suka ce mu mun yi wa suka ce su da ne mu maka mu baya amma ba za mu yi yaki da kai ba dan muna da uzuri ba za mu iya yakan wanda ya kama shahada ba ko min laifinsa sai dai a yi ta masa wa'azi har yi shari'a amma ba za mu yaki wanda ya kama shahada ba har ma ba za yi wa yake sa'ad yana da du'a ba mutum ne mai son ra sai ya ce wa sai na la la akilu musliman ولا أقاتل مسلما حتى يقاتله ذنب غيري yana nan samun musulmi in kana so ka yaƙi musulmi ka ba ka yi ɗan wannan jirgin ya yaƙi musulmi su da sai ma ya yana nan samun musulmi musamman na ɗan girman jirgiya wani yana ishara da hadisi a ƙasar da ruwa da an ƙara da ina hadisan da ake musamman yin yana sana nan ma ma ƙara yi na tafiye tafiye ya rasu Allah ce Allah shi kanta an ƙarfi fa kai ta zani muhawarar da suke da manzo Allah bayan ya kashe wani aure ya yi ya ce da ya da shi ko mun zai ci har annabi ya ce ta ne ke ta ta kashe shi saboda da ya da nau ya ce fa da wallahi tsoro ya sa ka fada ce ni yasa ba ka kenta zuciyar ka daga la ilaha illallah ba ta zuci ba ya ce istaghfir ya rasulullah ya ce fa kai ka la ilaha illallah kalima mun gaba da ya ce ya la ilaha illallah kai ne ka fada ka imam yake fama za da yurattinuwa hatta tamannaitu anni lam akun musliman qabla yawmi annan da ya kushe yana da ta kama wallahi ne fa ila da ma ce ki tashi ne son su saboda azan ke da ayoyi suka fito ma kan gurin na kiran ne da shi ne sai da wani kana so ne da wanda kawai da ba usama ta kushe ina ga da ba ne ya ce wanda ya fi da samu yana ran to a takaice bayan wannan sun shuɗe da kaɗan ba su gama shuɗewa ba sai wata jama'a ta fito sunanta murji'a allazina arjabul hukma wai su sun jinkirtar da hukunci ba za su yi hukunci ba bangaren aliyu ko bangaren ma'awiya ba a'a hukunci sun jinkirtar da shi suka gama wata tafiya ce mai zaman kanta ba cewa ba za su goyi bayan kowane bangare ba to daga nan wannan tafiya ta haifar da jabanci su kuma da ganiyar su ce ai ba ma wani matsalar aliyu da ma'awiya ba ai komai ma al'insanu majburun ala amali sai abin da ya yi dan adam ai duk abin da ya ka samu ya ga duk kaman gashin gasa ne ka fuge shi a cikin iska yana da zafi sau nawa zai yi zuwa da ita ba kasa yana da zafi kan wani kafaɗa zai taɓa kasa to wai yanzu haka kuke cikin kawai an sake ku ne ba ku da zafi cikin motsi ko kawai ciki dan haka Allah ba zai hukunta ku a abin da ba mu da tun da shi ya kaddara Allah ba a zalimi ko da aka ba mu da hukunci a naira in aka ce musu a to zalimi ne ya ai kuma kun kira shi kashi duk da koye imani da Allah yana imani da Allah sai suka ce suka ce hujjansu na nasa shi ne Allah ya ce wallahu ta'ala kuma ma ta'amalu da ku da ayyuka ku duk Allah ne wa ma tasha'una illa an yasha Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wannan suka hujjoji su na nasa Allah shi ya ce ku da ayyuka ku ba ku da wani bashi a tsarin da Allah ya so hujjansu na hankali kuma suka ce bari mu tambaye ku yanzu don Allah kaji a samu wani jami'in da ya shan giya da ya taɓa zina ba da ya taɓa sata da ya taɓa zaki ɗan kowa shi ne biya masallatai shi ne biya mutane gona da hajji shi ne biya matatar ruwa shi ne biya wa jama'a su gona shi shi ne taimakon gajiyayyu shi ne ciyarwa har ya mutu aikin alheri ne ke amma bai da imani na ne makon dukkan aikin nan zai amfani ba ba zai amfani ba ko? me ne ba imani suka ce to akwai a ɓangaren shi kuma mai imani a samu shi ko shi ne can gida shi ne neman mata shi ne kaza shi ne laifi kaza shi ne kaza shi ma ke nan gida yana sai kamata a yi da hukunce shi ba dan me dan shi kuma akwai imani in ji suka ce ya yi ɗan ɗaya ne tun da wani hukunci dole wani hukunci sai suka amfani da wannan damar suna ta fasikanci suna sabon Allah in sun cika da su suka a su ba ba su da sallah ma ni ko Allah da suna abin da su Allah ne sai kana da za su farka da shi amma a cikin da suna yin shi na tobi dan haka ba su da aljanna za su in ji wani yadda aikin alheri bai amfanin kashi idan ba imani to haka aikin sabo ba zai cuci mutum بدل الجيش مع الإيمان مع الإيمان to ana wurin suka ta aika ta sakon suka kusa ta waɗansu su suka ce wajen bishi sai suka overreact suka wuce iyaka wajen rai da mata suka ce kai a jaran nan ba kai ya ce babu ba Allah bai taɓa kai kare ko ai ba kowa shi ya kare aiki da kai kuma an samu musulman har kafirai masu aiki duk Allah duk kowa ya kare aikin yadda ya kaddara haka ba mu ma ga hujjoji ma alƙur'ani Allah ne ya shi a duk shi ya haka da kare kuma ma kana da alƙur'ani kuma Allah ne yace kullu nafsin bima kasabat rahina yace kullu nafsin kullu ridin bima kasabat rahina yace jaza'an bima kanu ya'malun wa ma asabakum min musibatin falima kasabat aydikum wa ya'malu ma kasabat suka kawo cikin irin waɗannan su ma suka ce wannan shi ne don haka wannan kenan sai ya zama suka kisa jama'a aka samu wasu bin alfa ya tambayi wannan fitaccen malami na hasan da basani wanda ya yi kasa shekara ɗari da goma a wani masallaci a fasa ya tambaye shi ya ce an gafa da mala me ya ra'ayi ta kan wannan su jabariyawa sun ce komin sabon allah ne sabon neman da aljanna kadariya sun ce komi idan mutum fasiki ko ni imani da ya wuce na kaba'ira bai tuba ba dan wuce ne kashi ba bambanci tsakanin kafirci da sabo suka jawo ayoyin sojin misali alƙur'ani ya ce wa man yasir tsaha a kiyaye karatu da ya ce wa man yasir tsaha wa man yasir tsaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu wa yushiru na خالدا فيها دوما ذلك بعد زوما فكان تقول ومن يعرف الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها أبدا حتى إذا رأوا الوزن سبولا da suka magana da yake ana kawo jama'a da kai ne ka tawaka jabar ya wuce nan aljanna ne wasu kan imani ko mutuwa ne ka ba kadar ya fice da wutar da zai jago ba din da goma kare wutar ta ba bambanci da kare ne ne mafita sai malamin da ce kafi da ba da amsa shi ne tambaya sai cikin ɗalibansa wasu wuta ba su yi daga hannu ya ce ni a wurina wanda ya wuce yana gaba yana da jima ba za a ce masa muni ba saboda ya wuce yana gaba ba za a ce masa kashi ba don ya mutu da imani sai dai a kira shi kashi in ya mutu ya ji lahira masaukin zaman zirashin ne bai karɓar zirashin ne masauki ne tsakanin masaukin mumini da na kashi da yake a duniya kuma wuta zai je amma wuta ta ba kai ta kashi ba saboda shi yana imani to dai ba da wani amsa da zama yake a zo sai shi da wani zama a masallaci ya koma ne wanda wasu da suke suka da suke da suke kewaye shi a nan da malamin na su yi mishi da an yi tazara na wasu wasu ya fi a cikin mu ba mai a cewa idan suka samu sunan su na mutar lawa su kuma suka zo da nasu a kido in Allah ya yi ma khaira wa la ya yi sharra in ka ga alkhairi haka Allah ya ga dama in ka ga sharri da kai ka shiga kuma ga dama mu zai zana ina hujjar kwaruwan suke gashi kwaruwan ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا su ba ka yi dariya da su to su ne waɗancan da za su yi jihadari na jabariyawa cewa an yi ba da bawa zai cewa Allah da wannan aƙida a kiyama Allah ya ce to shi kenan tun da ka saba sallama ne a duniya na hukunta ma kafirci na rubuta ma samu ka aikata na rubuta ma shi jiya ba ba mu tauri ke ba ka yi biyayya na rubuta ma su zama kai tauri ke ba ka yi biyayya na rubuta ma dukkan kaba'ira ka yi biyayya to yanzu ba san ma wani hukunci ya zama wani shi ne ka wuce jiya na zuci in ya ja sai ce lokacin da na rubuta ma kwanfa aikiya yasa ba kai tauri ke ba a farko da kama aikiyar da kake sha ita ce wasu kuma alhamina fa afa a ma'ahu ita ce aikayen shan da wuta da sai an ma damu jiya a duniya a dama a ruwan zafi a dama a mace ba a sha ruwan zafi ruwan zafi to kaga bai yadda yake a duniya bai da yi ko yake ana tsaye wa kuma da ce Rancapawa kan di mana beda di kaum Jordan. Nanti di Jordan itu yang boleh masuk. Kan juga. Kadang itu orang yang boleh mengkasih nanti kau boleh dekat di jalan dulu ada urusan Allah dia. Allah tu kalau semua Dona harus kita cuma jemaah sih ini Allah yang hadir terbuka ini yang Allah sih kira dan kumi kumi ya halitta mutane yadda ya mutu idanu da kunnuwa da gaɓoɓi haka ya mutu su irada daidai girman tasu karkashin irada Allah mai girma yadda zai kama su da hukunci ji da gani ya kama su da hukuncin aiki su aiki ba ba ka Allah ne ma zuwa su da ni والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون يجد أباجي المنافقون والمنافقات saboda mazaunin imani zuci mazaunin munafici masu zuci shi ya sa ɗin da ce wa kari wannan yake wa musulmi ana maganar zuci ayyukansu da munafukan da munafukan ayyukan da ake fasa to tun da zuci ake munafici da zuci ake imani da haka kishiyar munafiki muni yadda kishiyar kafiri musulmi wal mu'minuna mu'minai maza wal mu'minatu da mu'minai maza da ta almunafiqu da wal munafiqatu ba'du mu awliya ba sashi su bas masu cikin sashi ne ya amuru da bil ma'ruf manzo Allah sallallahu alaihi cewa al muslimuna tatakafu ma'ruhum wa yas'a bi himmatihim adnahum وهجة واحد على من سواه yana cewa musulmai jininsu na daidaituwa da jini wato an ce jinin musulmi ya zuba Allah kiyaye ko za a taɓa jinin musulmi to anan ba balarabe ba ba ajami ba kwakwaran shi ba ɗan ƙabila ta ba ba ban ba ban ta ta kafa umaru jininsu wajen jiya daidai wa daidai ne kuma wajen jin samun jinin ma da liko in za a samu cikin zaɓi za a ji musulmi wayar tsari dukkanin annahu wanda ka bayyawa cikin musulmi kake gani ya fi kasance in ya ba da zuma ya ba da alƙawari to alƙawari ya zama bayanci a kan dukkan sauran musulmi ma'ana alƙawari ya hau kansu dole su ma in ya ba da amana ga wanda ba musulmi to amana ta hau kansu dole su ma su ba shi amana ma'ana ya rubuta ba sannan kuma su a dunkule hannu ɗaya ne a kan duk wanda ba su ba ba su mu auya ba ba su sashi su masjidin sashi ne ya amuru da ma'arufi suna rubu da aiki mai kyau wayan hauna aiki mai kai suna hanci mai muni ka kasa ba ni wadancan ya amuru da salata wadancan wai ba kamun ilan salati kamun kusana ko yana za su musamman ma cikin kasara suke yi kira su wanda kuma tsayin da sallah suke a kan lokaci ba kamar wancan ba alajin amfani sa'o wanda kiraruna ya ce wancan waɗanda su maimakon su ba da zakka in ta kama dole su za su faɗa ba da ɗaya an ce ku ɗau a ɗaukar hankali ke kafannin ku inda kuma su tsawon fasu ko ba jama'a da rani to ta fahimta hamu ba yadda suka fito hama waɗannan mummuni maza da mata Allah ya sa da mu a nan wurin za ka ga alƙur'ani ya ba da hierarchical title na kowane ɗan adam yana da title na hierarchy nasa na matsayin da ke tun daga kafin na ƙasan ƙasa har zuwa musulmi ordinary har mumini har wasi har sahabi har annabi da malayiku har a ci ulul azmi har shugaban halitta ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kullun zaki Allah duk wanda zaka saka akwai taiki da musulunci ya bara ke bashi mu fara da kan kasa kasa kashirai waɗanda suka wuce suna kabici in mun ce Abuja ne da muke cewa la'atun lahi alaihi in mun ce Fir'auna ne muke cewa la'atun lahi alaihi zuwa da suka tuka da biya shi ne muke cewa la'anatu lahi alaihi la'anatu me yasa alqur'ani ya faɗa yake innal ladina kafaru lam yusbina wa ma wa hum kufar kide shi inda na sako da wannan rubuta sai in wa ma wa hum kufar sannan wa laika alaihi la'anatu lahi والملائكة والناس أجمعين إن كان ذلك أقول ويجب وذاك إلا أن النبي annabi ba ya fi wani ana in ba ni ya kama mutum ya haɗu da ana yi wani ana yi kuma to ba ni kuma mutum ya kashi ya kai da hajji da yare a kakarar ba su kenan duk wanda mutum ya kashi lambar su kenan alƙur'ani yana saka cikin hajji fir'auna wa atba anahu fi hadhihi dunya la'na wa yawm al-qiyamati hum min al-maqburin shi yasa aka bi su da ake da hajji da yare هل يجدنا من تدرس الآن على رب تشعرون أهل تو زمن السوق عشان الفلوس ما كان سوى sai musulmi ordinary wanda ke bar kaba'ira amma ordinary musulmi bai iya hana kansa kaba'ira ba bai iya hana kansa shan giya ba ko neman mata ko duk wani wanda ba su amma musulmi me ya lambarsa in an faɗi sai ka ce sabon ɗaura alaihi هو مثلا لو هو الوالد اي لا تفهم القران قران بيستقيم نمبر بسيط يسبب كبائر يتلي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كتب نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ذنبه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم za ka kama na wani wanda na musulmi yake kamar da shi musamman da shi akwai mumini da ya fi ƙarfin kaba'ira ya fi ƙarfin zuciyarsa ta fara kaba'ira sai dai ƙananan laifuka in tattali ku kaba'ira ma su hauna an nuka fi an kun sani a cikin wani sai ku kakkara da nima in ku bar kaba'iru Allah ya kaba'iru Allah ce za mu yafe ku ƙananan laifuka mu kakkare musu manzara suna sanin ya san cewa a ramadan ila ramadan wal jum'a ila jum'a mukaffiratu lima bainahunna majtibatun kamar daga ramadan zuwa ramadan daga juma'a zuwa juma'a suna kafara da suka ke tsakanin matsayin mutum ya baka bari to irin wannan shine mumin wanda bai kai bari saboda la yajin zaki ne yake wa mumin la yajin sarki ne yake wa mumin la yajin kuma yake wa mumin menene sun yi zo da yi musulmi ne musulmi amma ba mumini ne da yana da mumini ne da imani ya na shi ne haka bai sasa haka bai ce ka da haka in ya zama mumini wannan aya ta saba tabbas idan ba duwar muminuna wal mu'minu da suka fi ulaika sai ya hamdulillah shi da mun fatuwa da makilimi sai mu ce rahimahullahu ta'ala muka ce imamu tirmidhi sai mu ce rahmatullahi alaihi إمام النسائي رحمه الله إمام أبو داود رحمه الله ابن ماجه رحمه الله إمام هكذا بخاري مسلم رحمه الله هكذا كتير هكذا هكذا سبب المؤمنين أولئك سبب الآية تبصر الله أولئك سيرحمهم الله سبب ما لم يكن ما قوة اللمبة سيئة وليد صحابين aji guda kategori guda biyu akwai kategori a akwai kategori b kategori a shi ne na sahabbai kategori b shi ne na wani kategori a na sahabbai shi ne sahabi ko yau aka haife shi ya gama na Allah sana ya ci kafin da kai a mutum na ya aiki sai dai ke rafiya na rahu ya wuce nan ban alaihi salam ne ko ba za ka bashi sai dai ka ce العبية طبعا جميع والساجدون الأول من المهاجرين والأنصار والذين رضي الله عنهم ورسوله ذكر رضي الله عنه يعيد ذلك كتاب الشجاعة مقام الربا شيء مقام الصحابي تو وليكما إنا متسام متشير تجاري رضي الله عنه إنا متسام متشير كان كولا رضي الله عنه متشير عبد الله الجيلاني رضي الله عنه مجيء إمام الشافعي رضي الله عنه مجيء شو نفوتيو رضي الله عنه شو عبد الله الغني رضي الله عنه شو محمد بلو رضي الله عنه مكفى موانا القرآن القرآن تينا القرآن القرآن كتوى إن الذين آمنوا وعدوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أنا من تاجي ونشأ فأمر ورث وحده سبحانه أمر من إيمان ورث السماوات mu ma da zai tsaro an na kenan sai Allah ce a zalika liman kashiya rabbahu ba duk wanda ya imani ya cika wa aiki ba ne liman kashiya rabbahu kaga ba wani duk da haka duka manzon da Allah ne to waye man kashiya rabbahu tun da azuci ne Allah ya ja layi da ce inna ma yasha Allah min ibadihi al-ulama iyaka Allah shi ya fi tsoron da kuma ai Allah shi ya fi tsoron da to Allah ya ji Allah ya ce iyaka ba ma wanda yake da kashiya na Allah sai kulloni mataki a malamai wanda yake ana ganin wannan saboda su sai ajin annabawa da malaika su kuma aji guda gaba daya tarihi ɗaya ake ba su su ne alaihi salam annabi alaihi salam ne kansa malaika alaihi salam saboda ne sura ne aya ɗari da tamanin da biyu Allah ya saukar zoci safat da malaikun da fara rantsuwa wa safat safa fazajira fazajira fatariya zikra ne da wata rantsuwa inna ilaha kuma da ya shiga sura ya amsa sai ya ɗauko annabin da ya yi tsufa farkon mutum ya ce wa ɗan na gana nuhun ba da kima da shi nuna sannan ce na ruwa da wani kasance a ne ba da ana zuwa ce ba baki ba za ka na rai jirage salamun ala nufin adamu kaga da ya ce salatun wa salamun ala nufin adamu ya ce salamun ala nufin adamu inna ka zarga da yin mutuni inna ruwa da wani zuwa ya ce wa inna nishi ake mana wa inna nishi ake nuhi zai jira a cikin suna da su akwai wani babban annabi ba da ya ba mu labarin kiran sai ka yi salamun ala isra'ila bayan nan sai ka kusa da abin da ke salamun ala kusa wa haru to tun da salam ake rafa ai yasi ba wai kawai annabi ba ne shugaban annabawa ne shugaban su ne imanin ne kuma karka wanda surar ta zo bayan suratu yasin ne yasin surar liman ne wasafar surar mahmudu ma yasin ne da sama sai wasafar da yau bayan ita ne ɗauke da mahmudu su ne an gaba da mahmudu da haka maimakon ya ce salamun ala yasin sai ce a'a salamun ala ali yasin ne in dai salamun ake rabawa to annabi ya rika su ɗayan gidan sana a raba musu ba sai ya faɗi ma sai ake alai asara saboda da salamu ala ali na sai ina ibrahim dan manzo Allah sallallahu alaihi har bukhari kaga karshen sunna ke rabu har asrul bukhari ne kawo sai da har abara ya ta an alai asara da kuma in ya ga sai ina ibrahim dan manzo Allah sai da mun barke da wannan ya ta kawo ce ali ya ci kaga shekara da kai yana shan sunna ya har an zuwa sai dai Allah zai kawo zai haɗa shi da mata masu sayarwa a cikin su yaƙi shi shi na tsaye dan mun fama alayhi salam ne ke cewa dan salama ala ali sai da dan da kai manzon alaihi salam haka ummu kulsu haka sai da ruqayya haka saboda ne saboda salamun ala ali sura da ta zo garewa sai ta faɗi mala'iku wa ma ta fara da mala'iku za ta kare da malayi ta ba da wasafaki za ta kare da wani na ila da ruwa kan fa'alu wa ila da nan safu na wasafaki kama da kasuwa ne wasafaki sai su yi amsa ce wa ila wa ila da nan safu wa ila ne wasafaki da aka nuna da safu kan sura sai su yi amsa da mamu ai nuni da nan safu na wa ila da nan safu nuni kuma na ila da ruwa kan fa'alu to yanzu ko karewa suka kare da سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام كم جوائر سبحان المرسلين والحمد لله رب العالمين النبي آيات القرآن في سورة مريم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا النبي عيسى هنا جاء هنا فكر والسلام عليه قال بالله والصلاة والسلام عليه والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أصلي رانا أيوة رانا متوى رانا تنمر يقول أفهمه رانا أبو بكر رانا أيوة يزوج إسرائيل daga ita ranar sai ranar mutuwa sai ran tashi in dai sun kyau ko ya yi kyau zaman lafiya ya tafi da gari ranar aiwa ranar mutuwa ranar tashi to shi kuma yana shi a ina za a ba da nasa a a wata sura can da ban za a ji shi kaɗan da suratul ahzab a ciki ake inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ta shi marar da mutum daga nan kuma in an wuce shi sallallahu alaihi wasallama duk da in an tambaye shi ya ake da nan sai kamar da kai ta aisha yi shi kai sai da abin da musamman ne shi kai ake yi wa dan an ce da gare mu duk abin da sai annabi ya kai shi da bayan shi kowa shi kai to da zuwa tawani a kai sama da wurin sai dan kokin da ake ba da shi ana ba a ba ko manzon annabi azizun ne annabi jalilun ne amma ba za ka yaɗa mamu da jin janna ba ba tare da shi jalilun kuma azizun sai dai Allah ya ce janna ba haka ka ga nan ba ba za a ce annabi da zuwa da wata har alhaji ibn hajar al-asqalani a sharhin fatul bari ya kawo wato muhawarar malamai kan ana iya wani annabi salati annabi asali alawa ne yawanci malamai su tafi ba za a iya ba su a to ga annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi awfa da qur'ani da kuntin amwali sadaqatan tubayyiru wa tuskiya wa salli alayhi da abdullahi da abi awfa ya kawo sadaka da ce Allahumma salli ala ali abi awfa sabin da ce a sabin ubada annabi ya yi sallama da shi sai ya wuya kan kar an nan mu haka ko kiya ne dan sa aiki ne ba ba ba ta da mun manzon Allah ba ya azaba kike ne a hankali ina yi kasa da saboda yi sallama albarka da sallama da kisa kan da na shi ba sai to yi sai ya yi da gudu ya manzon يجي يا رسول الله اي ممكن تكون لك هذه كانت النبي اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على ال سيدنا محمد sai ibnu hajar yake ai wannan haƙƙin manzon Allah shi yana iya wa shi Allahu salli ala wani amma wani bai kita ya ce Allahu salli ala wani ba ne Muhammadu sai iya zuwa wa wa'ihi da wasahihi da shi mutane wani ya kai masa wannan kenan wani ulaika fi haqqi Allah da sabab da sababa inna Allah sanada azizun mawali hakimun wali
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعد الله المؤمنين يدعى سيدي وعد الله المنافقين نقول وعد الله المؤمنين ألا يقول لهم إليك أنا وأنت وعد وكيل كنا ننرقو ونقول وعد وعدا كنا نعلم وعد الله المؤمنين ألا يقول لهم إليك والمؤمنات والمؤمنات جنات ya musu alƙawarin alƙawarin aljannatai da jini ta ta sanaru wanda magudanen nan da aka sami shi surat muhammad sallallahu alaihi wasallam guda hudu musamman da ce a magudana na ruwa mai daɗi ka san kana cikin shi ba abin da ke ruwa daɗi duk abin da ba ruwa ba kana iya cikin shi ka sha shi mokar ba guda biyar ba gaji ya kashe kishi ba sanaru ta yi gina fiya kuma za su dawwama a ciki yadda wancan munafukai da kafirai wani fara na azana wa kare gina fiya su waɗannan kayan da ke da su da a ciki wa masakin ɗayyibatan da gidaje masu kyan gaske masu daɗin zama kaga can an ja kuɗin an ce wa masakin sardauna a haɓɓa ilaikum min Allah wa rasuli to ga wa masakin ta dawo sakamakon wancan masakin na duniya da mutum ya sadaukar akan son Allah da manzonsa akwai waɗansu masakin ɗayyibatan haka wancan na duniya ba sai ya ɗayyibatan ba sardauna haƙuri suke ba daɗi ta yi wani ba su masa daɗi ba وذكر يقول في جنات عدن أعدنا مدون مدون عدن أن أقول لك إن لا أزونا أزونا أو المزون دكنا وتريد أكي أتي أو يزونا دكنا أكثر معدن معادن معادن نشكي أكثر تقول وي مزون أبوه أن معادن أكي شهوا أن درست الجوا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا mutane da kake ganin su gaban ma'adanan zinari da azurfa suke waɗanda suka fi kyau mutane kirki su a jahiliya masu kirki za ka sun musulmi da masu mulki sun fi kirki yadda na fasan in suka yi in suka musulmi da za ka sun fi darajar su da karuwa da na ɗan wani ruwa ne na ɗan akbar da yarda Allah da mabarkushin Allah a can kuma. Da la'ana, maimakon la'anar Allah a can nan kuma yardan Allah. Manzala suna suna yana da yanar shiga aljanna sai Allah ya bai ya ala suna ta haɗa zijon. Yan aljanna kun yarda sai su yi wa malana lalar da ya rabbana. Wa kada a ɗaikana ma a ɗaikana ne ba zan biya kuma ka ba mu abin da kuma bai yi sakuwa alhamdulillah da ke asaba an alhazana inna rabbana la ghafurur shakur annal ahadana dar al muqawat bil fadl la yamassuna fiha nafar wa la yamassuna fiha lughub ai dole ne ka na sai ba ba na ba ku abin da yayi wannan ba ce ya ubangiji hatta inda kuke shi nan da wanda yake kwai ko ai da menene yake shi a uhilla lakum ridaya in saukar muku da yarda ta fara a su kwanan abadan ba zan taɓa fushi da ku ba har abada sai suka ji daɗi cewa ta yi ba da cikin jin daɗi in ba tabbacin yardan Allah ba ta shiga na akwai fargaba ba a san da zai yi ba amma daga nan har abadan har abadan ba iyaka cikin yardan Allah za a yi wai zuwa da yardan akbar yadda aljanna ta duniya daɗi haka yardan Allah ta fi aljanna daɗi yadda yarda Allah ta fi aljanna daɗi haka zatin Allah kuma ya fi yardan Allah daɗi kullum wannan rashin na israfa mana makama su da bayan Allah a kowane da duniya ta suke yawa wurin Allah rabbana atina fid dunya wa rabbana atina min halal wannan duniya ta za su samu an kare yi da hajjata aljanna da wuciya ma da sha'uli man nuri su ma da Allah da ta mai sa'a هذا فمال الذي منك حقا ومال الذي منك حق هو ان الله لنا الاسلام هو مدعو بين الرواة لا تنسى to sama da su abubuwan da ya san daɗin duniya ya san daɗin lahira yana da mana wata na shan duniya ta da bayan wani mai na da wannan wannan Allah ce guda ita wanda su kuma ba ku zaune kar ka rike hannun da karo da Allah da yakin duniya da lahira ka tashi da aikin duniya Allah ya baka duniya da aikin lahira Allah ya baka lada ya baka ladan lahira wannan kenan saboda shi kuma akwai wanda ya san Allah yake na fi da Allah da wani babu yawa da mai kirayi da yake wani babu na Allah ya akbar yardan Allah ya ji adana daɗi to yardan Allah yake nema shi ne Allah ke faɗi magana na ta manya shi na sauki ga mabadillah wallahu wa ruhu bil ibad haka wanda sai dai ba a ce ma kasarin sa ba tunda da zuciya ya wuce wancan ya yi nisa ya kwaɓe ciki zuwa ga fiye da aljanna fiye da duniya fiye da aljanna shi ya Allah ya Allah ce Allah zai shiga su zai bashi ga umar bin ibad sama da shi kuma akwai wani sunan kafi wasbir nafsaka wanda Allah ya tura da ya haƙuri ya daure ya zauna da su wasbir nafsaka ba a ɗauki ya tura rakon birga dace wata shi ba wai yuridunar jannata ba ba yuridunar riga ba a yuridunar wajen Allah yuridunar wajen hagu zaki Allah su gani su in dai suka samu Allah ba sa duba yarda da shi Allah ya yi saboda ne saboda soyayyar da Allah ba ta da shafin samun duniya ba ta da shafin samu aljanna ko yarda soyayya ce na zallan soyayya wato a bishiyar ilahi wanda ke tsananin son Allah ne wanda yake a bayan Allah ana fadin sura da al'adariya tana waka tana cewa a cikin kashiyar da ujurduka hukai da hukun hawa wa hukun bi annaka ahalin zaka Allah ina son ka san so ina son ka san da kowa yake maka dan kai ahalin a suka sannan kuma akwai wani so na son zuciya na so a ɗan ilai za ka kawai kawai na son zuciya yadda abuna wasu yau biya waka misali yana cewa ya an ka launi fa inna lauma ikiramu wa dawini billati kanat yadamu kada da gari da na zo da zuwa da zuciya wato kana kana kana zanci na kana ganin fa da zuciya ne yake ke da zuciya in ba da yake ke kamar ni mu ko zuciya ta ba ni ha shi ke dan kawo yana cewa da tilka arki wala arki li manzilati kanat takillu jahilu wa asmaru ni bai ni ne ko kashe wani da kusa kada ka dauka wato ni da asmaru wallahi da ko ne in ji ta ba ce ba misali ke ba da yake to yake kai da ko dan so san kiya da son kiya ni kuma haka da kike da yake tsananin sa so ba nan mallada ba tsananin ciwon soka so hangen ɗaya to wannan Allah ka yake ba wannan bayi da irin wannan fajuwan min Allah ta zalika wannan kuwan kawo da su shi ne babbar rabu.
Ya ayyuhan nabi mujahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir
يا أيها الذين جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها الذين يا كمان البطاقة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الله تعالى يسلم وما جاهدوا الكفار كي جهادي كبارك وفيك يا كافرين والمنافقين لمنافقين واغلظ عليك كفصف راسك كفصف صدورك ولتشرك الجرزاء كم وزن كشان سورة من إليك قاتل الذين يجرون في الكفار ويجب في الجلدة شباب جنة مدروس عليه جنة جلدة وتتصوف سمسرة سمسرة جنة أنا أنت الذي أنت في شرطنا هنا أن كاي جهاد كافر هنا بجانب كجانب سكتك أي سورة سورة أي جهاد سورة هاشم كنا سورة أجمعنا كشيشو bayan sa'id mace Muhammad ya gama da wannan jihadi na kashe masoyansa وراهم جهنم يسود السود وآتون عليك عائقا وليهم وقل لهم في أنفسك قولا بليغا لو أن الجهاد يجوز وراهم جهنم وقوموا جهنم لوجيس المسيح وقوما يمون
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يؤذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
يعرفون بالله ما قالوا فلقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نكروا إلا أن أبيهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير يعرفون بالله ما قالوا وأن آية شمس وكان بلاد بن سويد الأنصاري da Adu bin Qais yaransa wato suna da cikin jama'a mun abukai shi Bilal yana cikin abokan sa mun abukai sai yake cewa kai da in kana ma kana Muhammadu haqqan ko haqqun a ma kana Muhammadu حق لنال الشر من الحديث in dai abin da Muhammad ya faɗa gaskiya ne to wallahi mun fi jawo kuna lalacewa in da har in kana Muhammad sadiran wannan sharru min hali mun fi jawo kuna lalacewa shi kuma amin da ya ci ibn qayyim wannan ce asin yara sai ya ce ba dan sa ne don su ce dan matan da ne argo da ne kuma ya kyauta musu za su yi yaki ta kyauta musu amma soyayyarsa da annabi sai ta bidaye ba zai ji wani ko wanda ya rike shi uban uban gurinsa ya yi bakar magana ta annabi wallahi da zai yi gaba sai ya kai dan kar shi ma Qur'ani da bakar yana ji ko sai ce wallahi annabi Muhammad da kuke faɗa gaskiya ku din ko ku bija ku da Allah ta ka kuma wallahi kina ga wannan sallallahu alaihi wasallam to malaman da suke ce wadansu ce sai da aka dawo Madina aka aka rantsar da su a gindin yumbarin manzon Allah shi jira shi ba shi ali ya kai shi ne rantsi a wajen yumbar dama a wancan lokacin ana son tabbatar da rantsuwa yumbar an da yake zuwa ko ba da yake ba yanzu muke rafe Qur'ani da sauransu to sai shi ma jira su ne rantsi to daga baya sai wannan wani ya sauka ala ayi hali in a tarbuka ce kafin su dawo gida wahayi na sauka sai an da yake gaya musu cewa ga aya ya faɗa ya sun rantse wallahi da sahaba ba shi gilasu din ya rantse ya yi suna billahi ba ƙalu wallahi da da wannan sarkar da aminu zai kawo ƙaransa ba ko asu zai kawo ƙaransa ba ma ƙalu wani kada kika ƙalu ana ce gaskiya ne ya faɗa ƙalu ya faɗa da ya yi ƙalu ta yi mata kuku sun riga sun kusa kafa kare shi annabi muhammadu فبدأ أقول تكلم عن علم شكا فأمضى أردا وكفروا بعد إسرائيل قول أدام بسيط ما زوجي سنوات أبدا وعرفوا بما لم ينالوا فتسنيهم مجوز أيكة أبدا ألا بالباطل أمام نيش المرجوع لما سيبا كما لم يجد لكم ولو تتشيد جلال شكوز ويك إن يد بكشف آلة كمية كارة سلوما معنا سنة الله يكيش يسمى ومن في شعار من أفضل تتبع الشيء وكما شاهد alhamdulillah maulana shi ya shiga yan uwa in Allah ya kamar lafi mai zuwa za a rufe wannan karatu na tafsiri zai ilizu zai ɗaure wannan karatu tafsiri na insha Allah wannan lafi mai zuwa da safe karfe goma na safe a nan inda aka rufe bare insha Allah Allah mai gafara kuma da ya san kowa da kowa saboda zuwa girmama da Qur'ani a zuwa tafiya ta wani maulana shi ya zama Allah ya gafara ya da ya ba mu da kashin da ne Allah ya yi da da da da da da da da Allah ya yi da ba mu da shi lafiya Allah ya